هم فيها Yana خالدون nuna ka suna tambayan ka ya annabin Allah an shahar laharami ga wannan wata mai alfarma al-muharram kitalun fi yanzu ai ai yaki a cikin sa ba dalilin ita malin kulga ya musu lahun da su kitalun fi ai ai yakin da yake cikin sa makabirin babba ne azim wuzran wajen nauyin mubtada ne kabar huga labarin wasa bi mubtada ne mana lillahi ai an hana mutane an sabilillahi gaban addinin Allah wa kufrin biyu kuma an sa mutane suna kafirce ma Allah wa sadda anna masjidil haram suna hana mutane ga zuwa masallacin mai alfarma ita ce maka wa ikraji ahli min anan ne ma muka yi wannan bayani suna fitar da mutanen da suka dace a muka shine annabi da sahabbai mun gaya muku dalilin da aka bada su wa kabar mubtada ga labarin mubtada na akbar ai a zama wuzura a ce mutum ya fitar da annabi da sahabbai a maka ai abin komai girma na nauyi inda labun Allah min alqitali bi ga yin yakanta cikin sa wani fitan da kaga bautan gunki da yake a shirku minku tara Allah da wani da suke a cikin akbaru shine mafi girma min alqatali da wannan fadace fadace da wannan kisa ai la kun fi daga cikin sa wala yazaluna ba za su bi ba al kufaru kafirai yuqatiluna kun za su dinga yakantan ku ayyuhal mu'minuna ya kuma mu ne hatta ba da banza ba kai ba da banza ba yura dogon sai sun mai sheku an dine kun kun bar addinin ku na musulunci ilal kubri zuwa kafirci za su kyale ku in sadau in dai za su samu iko abin da suke nufi kenan wa man yarta dilimin ku duk wanda ya rida daga cikin ku ya bar addinin sa an dine ya gabarin addinin sa fa ya mutu zai mutu wa huwa kafir alhali cewa yana kafiri wa ulaika kuma duk wanda ya rida habida badala amalu aikin sa salihatu managarta duk ya lalace fi duniya nan duniya wala kirati da makoma lahira fala ita da biya ba za a yi lissafi da ita ba wala sawaba alaiha ba zai samu lada akan abin da da yi a baya wata qayyid bil maut an kayyade da mutuwa alaiha a gare ni ibidu yana bada fa'ida annahu law raja ila islam ana ganin da zai koma ya musulunta bayan yayi riddan lam yabdal amalahu aikin sa bai bace ba fa yusabu alai za a bayi lada wala yiduhu amma ba za a mayar masa ba kana hajji kamar aikin hajji masalan ga misali wa alai shafi imamin shafi akan wannan yayi magana wa na ulaika وأولئك أصحاب النار wannan sune ma abuta zama a gidan wuta هم فيها Allah ya ce خالدون su dana gidan wuta za ka kaddara madawwama wala ma yayin da zanna saraya girin yaki suka yi zamani annahum su dinnan in salimu min al-ismi ko da sun kubuta gaba da laifi fala ya salahum ajrun ba za su samu da lada ba nazala sai wannan aya ta sauka إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم innal ladina amanu kaga wa'anda suka ba da gaskiya da Allah wallazina hajaru da wanda suka kaura fara kuwa wadana suka rabu da mazaunan su muna maganar muhajirai to su muhajirai da kake jin labari shine almajirai ai duk lokacin da kaji an ce almajiri muhajiri ne eh duk lokacin da ka bar garin ku ka zo wani gari da niyan karatu to za a baka ladan da aka bai wa sahabbai eh ladan sahabbai da suka samu in kana so ka samu to ka bar garin ku ka zo da niyan neman karatu wani garin amma bai idan ka kaura ka bar garin ku fa ba wai za ka bar garin ku ne da niyyar wani abu ka bar garin ku da niyyar taimakon addinin Allah kuma ka bar garin ku da niyyar kar ka saba wa Allah to wannan ita ce kaura ina fata kun fahimta shine yasa ake cewa in mutum bai sani ba zai ce almajiri ba fa almajiri bane sunan almuhajiri wanda ya kaura ya bar garin su dan ya zo ya nemi alqur'ani to wannan sunansa almuhajiri su ne garada garadan farko a gaban annabi su ne su abu huraira su amara dan yasir su bilalu to wannan duk wanda ya ce zai je gardanta to almuhajiri ne wanda ya kaura amma idan an ce almajiri to kuma ya tahi daga wancan alaɗin mai kiran sunan allah allah allah ma ɗin kuma muhammadu muhammadu ji ɗin jibrilu eh zai zo ya karanta abin da jibrilu ya zo wa da annabi daga gurin allah ya zo da ni ya karanta abin da annabi yi- a jibrilu ya zo wa annabi daga allah shine almajiri kun kuma ya ce almuhajiri wanda ya ƙaura ya taho don ya raya addininsa da kuma niyyar ba zai saba wa Allah ba to shi ne almajir shi yasa duk lokacin da ka zo da niyan almajir sai kar ka yi sata an ka zo da niyan gardanta gari kar ka zagi wani kar ka yi wani hasada kar ka yi wani kyashi kar ka yi zina duk wani abu da Allah baya so in kai to za a baka ladan kauranka amma idan kuma ka kaura kuma bai hana ka duk wani mummunan aiki ba to da kana gida duk ɗaya ne to yasa Allah ya ce wallazina hajaru sune wa'inda suka kaura fara uwa wa danahu suka rabu da mazaunansu wa jahidu suka yaƙi zuciyarsu ko kuma suka fito suka yi yaƙi fi sabilillah cikin taimakon addinin Allah li ilahi dini dan su ɗaukaka addinin Allah ulaika kaga wa'annan yarjuna suna sa rai da rahmatullahi rahmar ubangiji sawabahu ladan sa wallahu domin shi ubangiji gahurun lil mu'minina mai gafara ne ga mummune rahimin bihim Allah mai jin kansu ne يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون يسألونك suna tambayarka عن الخمر ويا lamarin giya wal maisiri da tata alkimaru shine tata ma hukumuhuma me hukuncin su binan da giya da tata wallahun ka ce da su fihi ma ai cikin sa ai fi ta da ta aɗi ma cikin bayuwa zuwa ga tata da shan giya ismin kabir ka akwai babban zunubi azimu mai girma shan giya babban zunubi wa fi qira'ati bil musannaf ka karanta da ta mai dogo ka ce ismu lama ya sulu bi sabai ma min mukazima da dan a dalilin su za a yi rigima a dalilin tata ana rigima wani mu sha ta mutu akwai zage-zage ga wanda ya sha giya wa kaular huyi da baɗan alfasha to kaji illan da take cikin su bayan wannan ma ma har da wasu illan daban dan shi ma yayin giya in dai mutum yana yin giya to na ɗaya za ga idanunsa ya fara zama kwala-kwala na biyu nan ɗin sa luɓu-luɓu zai zama ba kyan gani kuma duk mai shan giya in dai mutum giya yake ya za ga jikinsa daban yake za ga yayi ja amma ba na kyau ba wani ja ne na muni sannan kuma duk inda ya zauna hankalin mai shan giya ya ragu ba hankalinsa ɗaya ne da sauran mutane ba shi kuma caca illan da yake cikinsa ɗaya akwai rigima zai bayi zuwa ga kisan kai zai bayi zuwa ga wani ya tari wani zai bayi zuwa ga sata in ka saba cacan ran da baka samu kuɗin ba ko sata za ka yi ka yi cacan sai ka yi satan ka yi cacan kuma idan an cika tata wani zai tayi to na rigima yake sai ka rama shi kuma idan yace zai in yi ma yace da zai ce haka to garin wannan za a iya tada rigima amma abin da annabi ya faɗa shi ƙarshen zamani kowa sai ya hagiya ya zo a cikin jama'ul jawami haka ji rasulullahi kowa da kowa zai hagiya ya ce a to a ambace da sunan da ba na ji san muna haɗe gairi izini a giyan ne sai a canja mata suna shi yasa wayannan shaye-shayen na zamani ku rage in ba dole ya zama ba ku dan rage sun fifty cola sun coca cola dai in ba dole ba dai ka dan rage dai ka dan yawwa bayan nan irin su coca cola irin su maltina da ajiye su dan maltina an ka gani za a ce ba giya za a gani an ce babu giya giyan to in ba giyan ai shiru mana ne ka maganan giya in dai babu dan kar a yi magana kurin a gyale inda in an yi giya an gama inda aka gama giya nan kuma za a zo a yi maltina ne bututun su duk daya in an gama giya kamfanin da aka yi giya an gama sai a ce to an gama giya ya to zuwa zuba maltina kuma a yi to ka gani duk da dai asibiti za su ce ma sai ka sha maltina ko wani abu to ya zama larura ce shi kenan ka sani amma dai kar kayan bature ka yawaita shansa ku kiyaye kanku saboda yanzu nan gaba za a yi wayo a dinga shan giyan baka san ma giyan kake sha ba inda abu da yawan kai ya zai buge ka da abin da annabi ya ce kullum muskirin haram da abin da mutum zai haya bugar da shi haramun ne kamar sun zaka ne shi ma kamar giyan yake sai ku ce ai caca kuma yanzu hanyar ta yawa yanzu caca guri da yawa yanzu ko wannan wayar da kuke yi sai zai ta tura muku lambobi a ce ka kama lamba kaza da kaza to caca ne ko coca cola kai a murfin ka bude za a ce in ka samu abu kaza to kana neman abu kazan kana ta kana ta kafin ka samu to caca kake yi baka sani eh ko kuma in kai wani abu za su baka kyauta kaza to duk caca ne da abin da za a baka kyauta karka yadda ka siya da kuɗinka an hana cacan yanzu an dawo caca yanzu manya-manyan mutane da yawa abinda cacan ba su da aiki duk wani mai kuɗi da gani in gwamna ne ma ba za su bar shi ba in shugaban ƙasa ne ma ba za su bar shi ba in ciyaman ne kowa da cacansa akwai wanda zai yi caca ya samu miliyan dubu akwai wanda zai yi caca ya samu miliyan dubu akwai wanda zai yi caca ya samu miliyan ɗari duk wanda kaje lokaci kaza yi caca to to ya ci cacan kuma to ina gaya maka ya samu kuɗi mai yawa cacan ne ko ba za a bari fa mutum ya ci ba arnawan da gangan suke yi sai sun duba inda musulunci yake da ƙarfi wani musulmi yana da ƙarfi a gurin yana da aƙida sai a ce wani ya ci cacan saboda sauran musulmin ma su koma su yi wannan cacan suna kallo suke hana arnawan dan uwansa su ce ku yi hakuri muna sane ko za mu mayar muku da kuɗin ku bari mu yi yadda za mu karya musulunci sai a ce wane ne ya ci sace ba ga da a Najeriya ake cin sacen nan ai duk inda gaji an ce wane ya ci wane ya ci sai mu lissafa ma mutum ya fi ɗari ya yan Najeriya ne kaɗai suke ci a nan ake musulunci so suke catatta ya ga zuciyarsu don a karya addini har sun bi ku sani abinda su suka shi baturan da za ka yi cacen bai yasa lamban ya boye su wanda ya boye lamban ba ya san lamban da zai ci ba a ya san lamban da zai ci to amma abin da kake kallo gurin duk kyale su har ka ce to nan gaba kaɗan za a halatta cacen a dinga yin ta ko ina ku dinga mai da hankali in ba ku kula ba malami ma zai koma yana caca ba ka ji da sai a dinga yawo da kalanda a ce malam huda man ana rama ka huda duk ba sani ba an caca ne to yanzu kalanda ana yawo da yan gane yayi to yanzu an gane yanzu kuma cacan na wayo za a dinga yi wanda baka sani ba to shi yasa muka dan muku bayani a nan ku ciyayi ludo ku ciyayi caca shaye shaye duk ku rage kwayan bature man ba dole ba karka ya ba yanzu kun ga bala'in da suke ba yanzu wannan kamsan da ka gani ja da yanan nan ma karka ya idan ka bude shi a ciki abinda mutane suka bada za a ga an sa karafuna sirara daga zaran ka ce magani ne kaya in ya je hanjinka zai tace shi ne zai bata ma hanji kuma karban an sa maganin kensa kar ka yadda abu kapso baka bude ka duba cikin baka sha nan gaba ka ji yadda suke sai su dinga zuba karafuna sirara yanzu haka suke tsiya kai kuma baka sani ba abu ba kana hadiya ba to daga yanar ki a cikin ka zai je soki hanjinka kuma yana da kensa yanzu an gano su abin da suke kwaya kuma wannan na bature wannan kwayan da ka gani na bature farin in za ka yi nan gaba ka nemi turmi ka daka idan an fasa kwayar a cikin kwayan yanzu sun sa wasu bagajen karfe suke sa in dai ka jefa bakin ka za ka yato ka a sha guba eh wai in yana ba makawa dai a dan daka ma hita kai na su guje aka kai ka wannan ba yadda kai a dama jinya ce ta za a kai ka sai a jira Allah to me ma fita da abin da bature ya mana dan ja baya da shi kuɗi kuma in baka san abin za ka sha baka ce bismillah shi ne samun saukin ka kace wanda yake almajiri ne ce bismillah allazi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim a dinga yin haka dan yanzu tun suna ya ya fito fili yanzu ba ga allura sun fito ba mutum za a yi masa allura zai mutu in kana zo wannan alluran da suka zo da yanka tambayi likitan mu ka ce ya zai ce da jinya in ka ce me dalili zai ce da jinya to tun da jinya me amfanin sa likita duk likitan duniya ya san wannan alluran ba alkhairi shi ma ya san in ka tambaye sai ce eh dama jinyan corona virus din ne a cikin allura to tun da jinyan corona virus din me dalili sai ce wai corona virus din za a fara sama a jikinka in jikinka ya saba idan da wancan corona virus din ya zo to wannan ya saba ba zai iya ma illa ba yanzu akwai jinyar za a sa a jikin kawai jikin ka ya saba da jinya in ya saba da jinya in jinyar ya zo to wannan din zai iya fada da wancan amma ba sa ma jinyar ba in ya zo ba zai yi ba to kaji ba a sa ma lafiya ma da malamai har rubuto suna wa'azi da sarakuna a ce a zo a yi wa mutane allura musulmi ne fa yan uwanku ba in an cuce su a lahira ba suna da haƙƙi a kanku ko arnawa ne aka zo da su na amana ai ba za mu yadda a musu alluran nan ba ko ko arne ne na zaman amana muke da shi bari musulmi ku shiga malamai kuna magana kuna wa'azi sai an yi wa mutane allura abin da ba kyau ku ji tsoron gaman ku da ubangijin ku bana to mu je
wa ismuhuma akbaru min nafaihima wa ismuhuma amma zanubin giya da zanubin caca ma yanshau anhuma abin da yake faruwa a cikin su min al-mafasid na barna aka bar shi ne mafi girma min nab'ihima da amfanuwansu wannan ma nazalat yayin da wannan aya ta sauka shi raba haƙomu wasu mutane suka ci gaba da shan giya wamtana al-akaruna wasu kuma suka hanu ba suka daina shan giya ila an haramta ayatul ma'ida bi har zuwa ga suratul ma'ida ayatul ma'idan nan ta haramta ta gaba daya wa yasalunaka ma za yunfiqun wa yasalunaka yana tambayanka wai ma za yunfiquna menene abin da zai ciyar ne ma kadar hu me gurgudan sa ya Allah ya ce qulil afwa kazalika yubayyinu Allahu lakum layati la'allakum tatafakkarun ga ya musu an bi ku al'awu Allah ya ce ku ce da rangwami alfarilu alal hajati abinda bayan bukadan ka ya ragu hila ka dauka ka bayar wala tanfiqu ma ta da juna ilai kada ku ba ciyar da abin da kuke bukatuwa da shi wanda rayu an wuza kun sai ku tsoratar da kawunan ku wa bi kiraji bin rafa'i bi da kadiri huwa kazalika kazalika yubayyinu Allahu lakum layati la'allakum tatafakkarun da haka nan ai kama bayyana la kuma zikira kamar yadda muka bayyana abin da muka ambata muku yubayyinu Allahu Allahu Allah zaka ce yubayyinu lakum al-ayati zai ɗaya bayan ɗaya Allah yana bayyana muku ayoyi na alƙur'ani la'allakum ba da banza ba ta tafakkaru na kwaye tintin ko kwaye tintintini في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى amur duniya ana bayyana muku daga lamarin duniya wal akhirati da makoma lahira ba ya ku dole ku rike bil aslahi lakum bi ma abin da zai zama maslaha gare ku duniya da lahira wai tsalo naga suna tambayan ka an ne ta ma dangane da marayu wa ma ya kauna hu da abin da suke gama ne min al haraji na kunci fi sha'ani ma sha'anin su fa in wa kaluhum idan an wajirta su ya simu za su yi zunubi wa in azalu idan sun guye malawun mai ke gare su min amwalihim daga dukiyansu wa sana'u lahum da aman su aikata musu abinci wa haddahum suka iyakance su fara da hakan kuma suka daidaita suka bar su a gefe zai zama kunci to me ya kamata a yi قل إصلاح لهم Allah ya خير ce, in dai marayu ne in kun bar dukiyarsu zai lalace to kun ga ya musu islahun lahum ku yi abin da zai zama maslaha fi amwalim a dukiyarsu bi tanmitiha ku yi yadda dukiyar za ta dinga hayarfafa ko mu dake da ku dinga cuɗanya da dukiyar kairin shi ba alkhairi min tarki zalika da barin haka ku dau dukiyar marayu ku dinga kasuwanci idan an ci riba a raba riban gida uku su marayun a ba su kashi ɗaya kashi biyun kuma shi wanda ya je nemi dukiyar ya ma ya ɗauki ɗaya yi amfani da ya kashi ɗaya kuma a ƙara dukiyar ran da jarin ya karya kuma da wannan riban sai a cika eh shi ne babu laifi in ka je ka yi kasuwanci da dukiyar maraya yana da miliyan uku ka je ka samu riban dubu ɗari uku to ka ɗau dubu ɗarin ka raba marayun su yi bukata ka ɗau dubu ɗari kai da kai kasuwancin kai bukata dubu ɗarin a ƙara kuɗin ran da aka yi kasuwanci aka yi asaran dubu ɗari to a cike wannan asaran da wannan riba da aka samu Allah ya ce ku dinga kasuwanci yin hakan zai zama alkhairi gare ku وإن تكالدوهم فإخوانكم wayan tukalidu idan kun yi hulɗa da su takalidu na faqatuhum bi nafaqatihim kuka cudan ya cirwan ku da cirwan su to bai kwani ku yan uwan ku ne in kaga dama sai ka rike dubu ɗari biyu marayun ma ka ba su abincin su ci ƴaƴan ka ma ka ba su abincin su ci kai wa marayun sutura kai wa ƴaƴan ka sutura dubu ɗarin kuma a mai da shi cikin uwar dukiya fahum ikiwanu to sun zama ƴan uwan ku fi dini a lamarin addini wa min sha'anil aiki ai yana daga sha'anin dan uwa an yi kalidu a kawo yayi su dan yar dan uwansa fala kuma zalika kuna da damar haka والله يعلم المفسد من المصلح Allah ya alamar mafsi da Allah shine masani ga wanda in ya rike dukiyar maraya niyan sai lalata da dukiyar liyan wali ga dukiyoyin su bil mukala da da hulɗa da su min al musli kuma Allah shine masani ga wanda in ya karbi dukiyar maraya niyyar sa dama ya raya dukiyar ta karu da bai jabi kowanne kullum min ma Allah zai masa sakaya wanda ya niyyar batawa to akwai abin da Allah zai masa sakaya wanda ya niyyar gyara shi kuma Allah shi ma zai masa sakaya gurgudan halinsa ولو شاء الله لعنتكم Walau sha Allah da Allah ya zo ba la'ana ta kuma da Allah ya kuntata muku larayya alaikum da ya kuntata muku bi tahrimil mukala dade da haramta cewa ku yi amfani da dukiyar maraya inna Allah إن الله عزيز حكيم Allah ubangiji azizin mabuwayi ne galibin ala amri mai rinjaye wannan azizin din ga wanda zai ci dukiyar maraya ne duk wanda zai ci dukiyar maraya to Allah mabuwayi ne a kansa hakimin kuma Allah gwani ne ga wanda zai gyara dukiyar maraya shi kuma da irin sakamakon da Allah zai bai fi sunihi daga cikin ayyukansa baki daya mhm.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن wala tankihu kada ku auri mushrika ta tazawwaju ayyuhal muslimuna ya ku musulmi kar ku auri mushrika mai bautan gunki al mushrika ta al kafira ta kafira hata yumin ku bari sai ta bada gaskiya da Allah don tana da wani mulki ko tana da wani kudi kar ku aure ta ya Allah ya ce ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم wala ambatun mu da za ku auri baiwa mumina duk da ma idan kun aibi ayan ba naku bane za a ba sai idan su to kairin shi ya ba alkairin min mushrikatin da kwawar mushrika kurrata ya li anna sababu ha domin dalilin nuzulin saukar da wannan ay- ayan al'aibu mutane da suke aibatawa alaman ta zawaje a matan ga wanda ya aure baiwa wa targibi sai suke kwadaitar da mutane fi ne kai harrata a aure a mushrikatun mushrika sai Allah ya ce a bai wannan da za ku aura ya fi ya mushrika walau a jabarkun ko da ma kyanta za ta kayatar da ku ita mushrikar lijimaliha da kyanta wa maliha da dukiyarta wa haza wannan makasusun an ke bani bigairar kitabi da babban da ba kitabiya kamar kirista yahudiya ko ba nasariya wannan shari'a ya yarda mu aure su saboda su ba mushrikai bane suna da addinin su wal musalatu min allazina utul kitaba la wal musalatu min wal musalatu min al mu'minatu wal musalatu min allazina utul kitaba min qablikum إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافين ولا متكذي أكلان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط أمله وهو في الآخرة من الكافرين
wanda take da coci tana zuwa addinin yahudanci da wanda tana da coci tana zuwa addinin nasaranci duk wanda kaga suna zuwa coci su wannan ba su ne mushrika ba su wannan ahlul kitabi wannan kana da bukatar za ka yi auren su sai ka aure su amma su man ka aure su akwai ka'idodi da yawa in kun yi kwanciyar aure da su ba dole ne ka ce su yi wankan janaba ba in suna so su yi wankan janaba in ba ka so ba ka musu tilas akan wankan janaba eh amma idan jinin ta na haila ya dauke ko jinin haihuwa to wannan ya zama wajibi dole ka gaya mata fata yi wanka ne kuma kamar yanzu na ranar juma'a mu muka fito zuwa masallacin juma'a ita kuma ta kan ta je coci da haka za ku zauna shari'a ya yarda da haka Allah shine masani amma wannan zamanin namu to haka ba inda dama mu hakura ai ya ko ya bi karkace ka aure kirista ka jawo magana al'adan guri sunnan guri yanzu a nan garin ka je ka aure kirista ba za a ware ba cewa za a arme ka aura kurin duk da gaba da za a ce arme ka aura kaburi ya aura tunda ba warewa za a yi ba mutane ban sani ba to a yi haƙuri ya shigo al'adar guri sunan guri to kun ji wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu tunkihu yawwa kada ku aurar wada ai da zawaju al mushrikina mushriki al kabirat al kufar kafira al mu'minat mu'min kar ku bari kafiri ya aure mu'mina hatta yu'minu sai sun yi imani kafiri idan ya musulunta to kenan babu wani da koi da kowa da kowa an zama daya daga zarar mutum ya musulunta ko in ya mari ne inda akwai yarinya gari na dauka bashi wala abdun mu'min wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala wajabakum kuma bazaware na musulmi ake magana da ku wala abdun mu'minun ku bazaware na musulmi kaga bawa mu'minin za ku aura tunda ku mu'mine ne khayrun ya fara khairi gare ku min mushrikin da mushriki walau aja ko da kafirin zai kayatar da ku ko bazawara ko budurwa a nan garin wani ya duba wata yarinya ta ce ni arne nake so to shari'a bai da haka ba ba yadda za a kiyar musulmi a wura arna ki sai dai ya musulunta in ya musulunta ba ruwan mu in ya muri ne bai rabe ne ko ma waye ya musulunta a dauka ba shi amma mutum kafiri kurin a dau yar musulmi saboda san abin duniya to an saba wa Allah limalihi dan an ga yana da dukiya wajen malihi da kyan jikinsa a kar a bashi ulaika ulaika yad'una ila an-nar ne shirki kaga ma abota shirkin nan su matan nan da kuke ga wayannan mazajen na arnawa ko kuma mata yana na arnawa in kun aure su ya da ula ina na gidan wuta za ta ja ku fa duk lokacin da ka aure mushrika ku ga ibi da ita to kai wasa din naka ma zai zama mushriki yayi ko yawa saboda ba kullum bane kake gidan kuma sau da yawa kuka dauki yar ku saboda san abin duniya kuka ba arne kaga jikan ka kafiri za ka gani yayi ko ran da aka zo ganin gida ka ga jikan ka arne waye sunan wannan jikan nan sai a ce Jesus Jesus ina kwana zai ce sai baban na sai masa magana ya ce yana ce ma good morning ya ce ya ce ce good morning good morning ya zare ma ido jikan ka kar arne ne shi kenan ka haifi jika kafiri ne amfanin sa kana musulmi dan san abin duniya to Allah ya hana duk wanda ya ji kuma gashi nan mun muku izina an muku nuni ga kuma alamu nan daga kun gani ga irin bala'in da zai ja da yake da una irin nari ga hanyoyin da zai je zuwa ga wutar nan ai mun gaya muku bi du'ahim da jawon fi ila al'amal al-mujibu lahu wanda zai wajaba fala yaliqu bai cancanta ban manakiyatin ku ya wadata ya wallahu wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi izni wallahu yad'u Allah yana kiran ku ala lisanin rasuli har yin manzansa ila jannati zuwa ga aljanna yanzu da aka ce ka aure baiwa mumina ka zan ka haifi yaya ai yayan naka za su ma addu'a ko yawwa to kuma sannan ma ita yarinyar da aka ce ta hakuri ta auri bawa mumini ma ya bi ta auri mushriki to kin ga ta auri bawa mumini ai yaran da za a haifa yake na za a samu musulmi to yi ne basiran wallahu ya da'u ila jannati shi kuma Allah yana kiran mu da auren wannan muminan zuwa ga aljanna wal maghfirah da kuma samun gabara al'amalu aiki al mujibu lahu ma wanda zai gafarta mana zai wajabta mana shiga aljanna da aikin da zai wajabta mana na Allah ya mana gafara bi iznihi ai bi iradati da nufin Allah fata jibu ijabatu to ya wajaba mu amsa masa bi da wiji awliyaihi mu auri wanda Allah yake so mu aura majibinta al'amarin ubangiji wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum wani yatadhakkarun bayyana ga yanan dai idan kun duba ayoyin Allah mu hukama Allah yana bayyana mana ayati ayoyin sa ɗaya bayan ɗaya lillahi ga mutane la'allahum ba da banza ba ta zakaruna ko sa wa'azansu su koma su yi izina wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan yas'alunaka suna tambayan ka anil mahidi dangane da haila alhairi ita ce haila au makana ko abin da zai tsaya matsayin sa ma za ya fa'alu bin nisa'i bi idan mace Allah ya sa haila ya zo yaya za ta yi to yi ne tambayan da aka ya Allah ya annabi ya Allah ya ce fata fatazirun nisa fil mahidi
kulhuwa ويسألونك عن المهيل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيل ولا تقربوهن حتى يطهرن kulga ya masa huwa shi ya yana azan cutuwa ne kazanta ne kazarin kazanta ne au mahallin ko matsayin sa ɗaya da kazanta fa ta bilin nisa duk mutumin da yake zaune da matarsa idan haila ya zo ta ya gushe ta ita da ku wada hunna kamar kwanciya da ita amma inda ya zo mu tsaye na imam malik to babu laifi idan matar ka ta yi kunzugu daga sama da kirjinta nan cibiyanta zuwa sama za ka iya shafa banda ƙasa in tana haila sai a kyale ta har ta gama saboda jinya ne eh wannan hailan da suke yi yasa mata ba cika yi musu kaho ba in ba ciwo suka ji ko suka fada ba duk wata jijjin nan je ke jikin sun suka yi wannan haila to wannan jinyar kuma ya zuba kuma Allah cikin ikon sabon da zai baka mamaki yanzu idan haila ya zo suna azumi in azumin ya fice to azumin za su rama amma ba za su rama sallah ba Mm, ba za su rama sallah ba amma za su rama azumi to yasa duk lokacin da ya zo sai kun nisance su kuma hailan akwai mubtada'a akwai mubtada akwai mu'tada akwai wadda ta saba hailan akwai wadda ta fara haila ita mubtada ita ce budurwa wanda ta saba haila to wannan bushewan kasankinta za ta bi idan hailan ta sa kunzugu a jikinta to wannan kunzugun na ta ya buhe in dai mubtada ce wanda ta fara haila to ba sai ta jira zuwan kisatar bai ra'a ba nan gaba kuma bai biyo ba ta ga wannan tsumman ya bushe kurin ta yi wankanta idan kuma tsumman ya dauke jinin ya dauke ta bar sallar azhar ko la'asar ba ta yi wanka to in ta yi wanka sai ta rama wannan sallolin domin sallolin nan bayan daukewan jinin aka fice su ina fata kun fahimta idan mu ta dace wadda ta saba to ita kuma ba zai yi ba dole ko da ya dauke akwai kasatar mai ra wani abu kamar majina fari in ta ga wannan to nan gaban Allah ya da jini ba zai biyo baya ba nan gaba ta ga wannan ita kuma sai ta yi wanka kuma sai ta duba ta ga yanayin al'adan ta in al'adan ta tana kwana hudu ko kwana biyar to a wannan ne in ya kiryawa ta ƙara kwana uku ya zama takwas in ya kiryawa ta sake ƙara kwana uku ya zama sha ɗaya in ta kiryawa ta sake ƙara kwana uku ya zama sha hudu in ya kiryawa ta ƙara kwana ɗaya ya zama sha biyar to nan gaban ya kiryawa to ya zama jinin istihar ya zama jinin istihar wannan jini ya zama jinin cuta ba zai hana ta sallah ba amma kowane lokacin sallah za ta yi alwala yana zama kuma tana addinin ta nan gaba kuma ya zama jini ne na cuta idan mace ce mai ciki hailan ya zo mata to wannan kuma shikenan in cikin na wata uku ne to kwana sha biyar ne amma idan cikin ya zama na wata hida to za a kara ya kai kwana ashirin da kwana ashirin idan bai tsaya ba to nan gaba kuma jinin ya zama na jinya hima ina fata kun fahimta kun ji da dokokin haila yake saboda haka in matarka ta zo zama bai kama ka ba duk lokacin da za ta yi haila ka gaya mata kuma idan Allah ya sa kun sadu da iyalanka kuna saduwa kafin ta yi wanka kuma sai haila ya zo to ba maganan ba cewa ta yi wanka babu shi an ɗauke eh nan gaba zai da jira sai hailan ya tsaya idan hailan ne zai sai ta ce Allahumma inni nawaitu al-ghusl janabati rafa al-hadath al-akbar niyabatan an ghusl al-hayrati daga ta yi wanka dai shikenan shine na janaba shine na haila idan kuma ka sadu da ita kuma sai ta aihu to tana haihuwa sai hakura ran da kuma jinin ya tsaya sai ta ce Allahumma inni nawaitu al-ghusl janabati rafa al-hadath al-akbar niyabatan an ghusl an-nifas in dai wanka ɗaya kuma shi kenan amma kuna saduwa da kai da ita kuma aka yi kiran sallan juma'a ba kai wankan juma'a ba to ita wancan labulan ba za ta dau faralla ba sai dai da ce Allahumma inni nawaitu gusulul janabati rabbul hadath akbar niyabatan an gusulul juma'ati amma gaje Allahumma inni nawaitu gusulul juma'ati sunnatun niyabatan an gusulul janabati to ba na juma'an ba na janaba ba yadda za a yi sunna kuma ya dauki faralla amma faralla zai dauke sunna ina fata ku fahimta ku dinga gaya matan ku in haila yano ga ban niyyar wankan haila ga yadda zaki yi ga yadda zaki to ya gaje kul huwa azai cutarwa ne ga mata ya fata lizilin nisa ya ku gushe mata yan ku fil mahiri yayin da suke haila wala ta karabu hunna lil jima'i kada ku zance su da jima'i hatta yada har da sai sun samu tsarki yake ko na daya wata jadidu ayal hayy wa fi idgamu tayyib al asali fida yaga da sunna sai sun yi wanka ba da inki dahi bayan kuma ya riga ya yanke fa idza tadaharna fatuhunna min aisu amarakumullah fa idza tadaharna yayin da suka samu tsarki fatuhunna ku zake mu bil jima'i da jima'i min aisu ta bangaren da amarakumullah Allah ya umarce ku bi ta jimbihi ta bangaren jiya gida yayin ta bangaren da suka yi haila uwar umuli shine gaba wala ta adu ila gairi kar ku shi shigi a ce za ku nemi dubaranta ko na abu a'a amma shari'a ya yarda ta gaba ko ta baya amma dai a nemi ta inda haila yazo inna allaha inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutadahirin Allah Allah madaukakin sarki yuhibbu anan yana kyakkyawan sakayya ne yasibu Allah yana bada lada wa yakrimu yana karrama at-tawabin masu tuba min az-zunubi gaba da laifuka wa yuhibbu Allah yana kyakkyawan sakayya almutu ɗahiri na ga wanda suke samun tsarkaka min al'agazare ga barin ƙazanta.
Nisa'ukum harsun lakum fatu harzakum alaya shitun wa qadimu li anfusikum.
Allah ya ce nisa'ukum matayen ku harsun lakum gonakanku ne. Mahallu zare kuma wani dubu ne wanda za ku shuka ɗa. Fatu harsakum ku zai kewa gonakanku mahallahu gurin ku wani ƙubuli shine gaba. Anne kai ba shi turdiya da kuke son min kiyama a tsaye ma shirya yadda mutum zai iya neman iyalinsa. wa ƙudin ko a zaune wani ɗijayen ko a kwance wai ƙibalin ko ta gaba wai dabaran ko ta baya amma ba wai dabaranta ba ya nemi farjinta na gana wannan aya ya sauka rabi ya kai ne ƙaunin yahuda ga faɗan yahudawa suka ce man a ta yi mura'atu fi ƙubuli ha duk wanda ya nemi mace ta gaba min ji hajji dubu da ko ta ɓangaren dabaranta ji alwala da ahwalin yaron zai zo da hali kaza da kaza Allah ya ce abin ba haka bane wa qaddimu wa qaddimu li anfusikum mu li an guji gun amalin salihu ku zama da kyakkyawan aiki kafin ku kusanci iyalin ku abu bismillah allama janibin shaitan wa janibin shaitan ma razaqata na shine qaddimu li an guji gun amalin salihu kar ta fiye kaman bismillah da na gaya maka inda jima'i yayin da za ku kusanci iyali na wattaqullaha wa alamu annakum mulaqu wattaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah fa fi amrihi cikin umarnin da Allah ya yi wa nahi da hannunsa wa alamu ku ana sani annakum cewa kun mulaquhu wa za ku gamu da Allah bil basi a tayin kiyama fa yajazikum zai muku sakayya bi amalikum da abin da kuka aikata wa bashirin mu'minin amma Allah yana bushara al mu'minina ga mu'mini allazina ittaquhu wanda suka kiyaye Allah bil jannati da yaga aljanna ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس wala taj'alu Allah ku daina sanya Allah ayal halahu ku daina yawan rantsuwa da Allah ko da ratin da ka faɗa illatun maniyatun ne karan bara li aymani ku daina sanya Allah kaman karan bara haka malamai suke faɗa kar ya zama karan bara an kafa wani abu haka an sa wani abu sai a ce wa zai zo ya kafa wannan to kaga abin da za a yi tarban sa da kiri ai ba daraja to shi yasa aka ce udaratun kar ya zama haka Allah kowa ya dinga kafa bakinsa yana ta rantsuwa da Allah ya zama kun mai da Allah ba daraja ba a san haka li aymani kum dangane da rantsaran ku ai nasaba la bi an tazkiru ku kafa Allah an tazkiru halama ku yawaita rantsuwa da kamar yadda ake kafa karan bara ake harbi to ku kafa Allah ku ita yawan rantsuwa da Allah to ba a so Allah tabaru yanzu a yashin ba za ku zama nagarta ba wata tawo ku ji tsoron Allah ba tukura wuli yami ne ku ji rantsuwa mana ala zalika wai sanna fi da hansu kuma wanda ya rantsa dan an sunnanta masa karya rantsuwa wai kabaru zai yi kabara biki lafiya da sabanin sa ala fi ilil birri in aiki na nagarta ne wa na wai bayyana da bi yi wa Allah da wa tuzlihu bainan nasi ku dinga masala tsakanin mutane almana la tamtanu min fi'li ma zikira kada ku hanu da abin da kuka aikata min birri in na nagarta ne wa na da matara kamar su idza halaktum alai yayin da kuka bal ituhu in ka ce ba zan yi abu kaza ba kuma yin abin akwai alkhairi to ka aikata abin wa kabaru daga baya sai kai kafara li'annaha sababu nuzula wani ita ce dalilin sauki al-imtina wa min zalika ko wanda suka rantsa ni billahi ne ba zan ciyar da wani ba to Allah ya ce ko ma ka ciyar da hitin da alkhairi ne sai ka bar da kafara rantsuwa ko wallahu sami'un wallahu sami'un wallahu alim sami'un liya qawalikum Allah matabbaci ne ga jin kaulin bawa alimun mazani ne biya walikum ga halayenku لا يواكبكم الله باللغو في أيمانكم la yuwajidukum Allah Allah Allah ba zai rike ku ba billa gawai da yashe shi alkayinu matabbaci fi aymani kuma a ranka rankan ku huwa ma yasbiqu ilayhi lisanihi ne rantsuwan da har ya riga yi min gairi kasar da halabi ba tare da an yi niyyar rantsuwa ba na haka muka ce la wallahi wa bale wala ko a ce haba Allah din nan da ake yi fala isma alaihi wannan rantsuwa tun da ba kudiri ya kai a zuciya ba babu zunubi wala kafara da babu kafara amma rahin yin sa yafi yin salada kar a yi shi din shi yafi kyau ولكن يواكبكم بما كسبت قلوبكم walakin ba da banza ba yi wa kizu kuma Allah zai rike ku ne jima ka saba kulubu kuma da rantsuwan da dama kun yi da kuma zuciyanka ma ta yi niyyar rantsuwa sai ne zuciyanka ta tsuruta ta kudari niyya dama in dai da niyya ka rantsa to wannan Allah zai aike ne asatu wanda kuka ne zai min al-ayman da rantsuwa idza hanatum yayin da kuka karya rantsuwa wallahu والله غفور wallahu حليم gafurun Allah mai yawan gafara ne lama kana min lagwai ga wanda yayi asheshen rantsuwa halimun mai sanyin hali bai ta hakiyar lokuba ji Allah yana jinkirta hukuba an musta yake haka wanda ya cancanci hukuba للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر na yuluna kaga wanda suka yi ila'i shi abin da ake nufi da ila'i rantsuwa ne min nisa'ihim daga matekunsu ya halihuna Allah ya jami'uhunna mutum ne je billahi allazi la ilaha illa huwa wanda na dina kwanciya da ke ta wannan rantsuwar da ana kwanci Sai alƙali ya kira shi wane eh yanzu kai da kanka ka rantse ba za ka kwanta da iyalanka ba ya ce eh kwarai to shi kenan sai a ce to an baka wata hudu daga nan zuwa wata hudu ka je kwanta da iyalanka idan wata ɗaya alƙali zai tambaye shi ya ya kwanta da iyalansa ne sai a ce a'a idan aka sake samun wata ɗaya alƙali ya kira ya kwanta da ita a'a kuma tun daga ran da ya rantsuwan za a fara lissafi idan ya wata uku aka ce yaya ka biya mata bukata ya ce a'a to idan wata hudu ya cika bai biya mata bukata ba alƙali sai ya rubuta takarda ya bata eh tun da dai kaga ila ya adadin sa watanni hudu ne to shi ne aka ce min isa yi tarabbasu intizaru a dinga saurara a mijin arba ta yi wurin agar daga nan zuwa wata hudu yaya zai sadu da ita in ya sadu da ita sai fita kafara rantsuwansa fa in fa'u فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم na'urar da ubiya idan ya juyo ya fara kwanciya da ita a cikin wannan watanni hudun au ba da ko a bayansa al yamini bayan ya riga ya yi rantsuwa ilal wadai ya fara kwanciya da ita to fa inna la sana ubangi a hakan ma fa yayi laifi ko ya koma ya kwanta da ita gahurun lahum Allah zai musu gaba ma ta wuna abin da suka aikata mai da ran murati na cutar da matar da ya bil halaka da rantsuwa rahimun bihim kuma Allah mai jin kansu ne وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم wanda ga matsalaka kai ya ce shi ba ba zai iya jurewa ba me ne sai ya kwanta da ita wata hudun ma shi kullum zai sake ta shi tunda da ya ce ba zai kwanta da ita ba zai sake ta wata hudun ma bai cika ba sai ya sake ta ya azama ya sake ta are da Allah mai ya biyu bai dawo ba fari waki ya wuka da shi ka shi kenan Allah ya ce ba komai wa illa Allah sami Allah matabbaji ne li qawli ga fadan ku alimu masani ya azami da shi kan da kai alma'ana laysa lahum ba da tarabu ma zikira ai bayan wannan sauraron wata hudun babu wani abu illa lafai'a ko ya huce ko mai kwanta da ita awa dalaki ko shika tunda yace shi kenan ya riga ya sake ta an gama eh amma shika Allah baya so dan al'arin Allah girgiza yake to kuma Allah zai duba ya gani waye ne mai laifi ita ce mai laifi shine mai laifi daga baya Allah zai yi bincike
والمدلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء wani mudallaka da duk matan da aka sake ta yadda rabban suna liyan ta girna dole matan ta zauna ta saurara bi an guzi yana da kawunan su amin ne kaya gabarin aure salasa da ƙuroyin sai sun yi jini uku tamari ta shuɗe mini yana da lagu daga lokacin da aka sake ta jami na ƙur'in na jini bai fata da ƙafi ka karanta da fita a ƙomin ruwa ka ce ƙuro'in wa huwa duhuri ne tsarki aula hairi ko haila kaulani an yi zantuka guda biyu wa hada wannan filma da kuli bihi na cikin wanda aka yi da kuli da ita amma gaira hunna amma matan da ba kwanta da ita ba fala iddatun alaihinna babu wani idda saboda fadan Allah ya ce ba malakum alaihinna min iddatin فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا amma idan ba a kwanta da ita wannan ba wani idda da za a lissafa mata shikenan a duba dai a je da ita dadi a sake ta kuma shika kyakkyawa da kyakkyawan lafazi ba da mummunan lafazi ba wa fi garar ya yi wanda kuma ta fi da rai da yin haila wasa gira da yarinya karama wanda bata fara haila ba to wannan fa iddatu wannan idan su salasa ta zo ashhurin watanni uku ne wal hawamilu mata masu ciki kuma fa iddatu wannan idan su an yara na hamla hunna su kuma su haifar da jikin su ne kamar da ya zo suratul dalaki wal imai ita kuma ku yanga fa iddatu wannan idan su qur'ani jini ne bibisu na hadisin annabi ne bayyana mana to yin Allah ya ce wala yahillu lahunna ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر wala yahillu lahunna bi halitta gare su su mata yin ba an ya kutum na kada su boye ma kalaka Allah abinda Allah ya halatta fi arhamihin na mahaifan su min alwaladi na da'awul haila ko haila saboda haka ta fito ta fada an hailan da ya kare ta ce ya kare in bai kare ban jini ɗaya ya zo biyu ya zo kar ba ta yi jini ɗaya ba ta ce za ta yi miji ta tabbatar ko wata tara za a je sai jini na ukun ya zo idan kuma da aka sake ta ma jinin ma gaba ɗaya bai zo ba ko ba ciki ba ne abin da ya cin yana kumbura yana dawa ta wannan shekara hudu ne a shekara hudun nan in zai zama ciki zai zama in zai baje zai baje shi ne ƙa'idan kwanciyar ciki idan kuma Allah ya sa tana hailan shi kenan to jini uku ne dai in dai jini uku to ta sanar kai kuma da za ka sake ta dan kar ka sake ta sai ta yi jini kana kallon ta in ta yi jini ta wanke zanen da ba kwanta da ita to sai ka sake ta to da ka sake ta shi kenan nan gaba kuma za ta samu sauƙin yin iddanta da wuri ba zai tare da ka ba ta dogon idda ba idan kuma mazan tana da ciki shi kenan tana da ciki ka sake ta ko yau ka sake ta gobe ta haihu jini ma za ta yi miki idan kuma Allah ya sa yau ne yadda shehu Halilu ya faɗa matar ma kamar yau ɗin nan mijinta ya rasu da safe karfe bakwai ita ma karfe bakwai kuma ta aihu na takwas ta aihu sai kenan za a iya ɗaura mata aure mata kuma zuwa binne mijin ba shari'a ya yarda da haka to yasa Allah ya ce inda wani abu kada su boye su matan su fito su faɗa domin kar wancan a yi dogon idda inda dogon idda yake ba a zo da ya saki mace da tana shayarwa da yanzu mace ta haifi da an kace bayan ta ka haifi da ka sake ta to wannan dole ne fa sai ta yaye dan ta yi jini uku Mm, sai ta yaye dan ta yi jini uku kaga ka ja mata dogon idda sai dai a dau dan a ba uban idan aka dau dan aka ba uban to shikenan in nonon baya zuba ba a tsotsa to yanzu nan ba za ta dade ba za ta fara yin haila amma muddin ana jan nonon nan tun ba abinci mai daɗi da ke ciwo ba yadda za a yi ta yi haila ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu ya Allah ya ce mhm.
ولا ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ma'ulatu wannan su mazaje azwaji wannan mazaje a haƙun su suka fi cancanta da raddihin na su mai shaida matansu muraji to wannan su mai da su walau a ko da shi ka ba ini ne fi zalika fi zamanin tarabbuti a zamanin sauraro in arado islah in dai suna nan zai zama maslaha idan mutum yau matansa shiga ɗaya ko biyu to shiga ɗaya ko biyu nan duk shari'a ya yarda kowanne tana cikin haila ba ta gama za ka mai da ita amma idan ya zama shika uku ne lalle an gama shika uku to sai ta yi wani miji idan ta yi wani zai ta fita da daban ka kuma shi kenan sai ka mayar matar ka ce ku ɗaura aure amma sai an biya sadaki an biya aure wai dan da can kun zauna da ita ba zai yi kuma da kafin nan idan kai wa matar ka shika biyu ka mata ɗaya ka mata ɗaya sai ta je ta yi wani auren to idan ta fito in ta zo gidan ka shika ɗaya fa ake bukata kurin in kai ɗaya wannan shigan guda biyu suna nan ya zama uku kuma ta tanki a zojen gaira kuma ya shigo tsakani eh amma kurin ka zaki mace shiga uku ka je ka hada baki da wani mutum bayan ka hada baki da yi waya auren kisan wuta kun gane daga baya ka biyar Allah bai yarda da wannan ba dan a zamanin annabi wata yarinya ta zo ta ga annabi mijinta Rifa'atu yace mijina ya rasulullahi ya zo a cikin mu wada mijina abin nasu ya rasulullahi kamar zumma kamar zumma yake abin da ta gaya annabi to yi ne da ta gaya annabi zai je kamar ɗin ma yake miji ne wancan mijin ya sake ta to da wannan ya sake ta sai ta auri wani to da ta auri wani ya ce wai wannan na biyun ai abin nasa kamar ɗin ma yake kaga niyyar da so take ta koma gidan mijin farko ta annabi ya ce hatta uzika usulaiki wa usulaiki sai ya ɗanɗana zumanki shi ma kin ɗanɗana zumansa tun da kin fita a gidan wancan mijin wanda ya muke shi kawo da aka yi kwana kaɗan sai ya zo ce har zulla ya ɗanɗana zuma na na ɗanɗana zuma sai ce to maganar ki da kika ji abin nasa kamar zuma ne kin ƙarya ta kanki sai ki ta zama a gidansa sai ki zama tun da wancan wannan maganar naki kin ga ya ƙarya ta wancan to ina fata kun fahimta to mu je gaba kaɗan
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف wanda gare su alal azwaji ga mazaje misal allazi alaihin nan min al huquqi bil ma'ruf idan ka aure mace ka duba hakokin da sharan a shari'a min husnul lahi radi ku yi kyakkyawan zamantakewa wa tarkul rarari da barin cutar da ita wa nahwi zalika da wani haka ko da ka saki mace kar ka ce dan ka sake ta zaka wulakanta ta shi duk abin da kai kanka zai dawo idan ka sake ta tana zaman idda kana faranta mata rai har ta gama to Allah zai duba wannan niyyar kuma ya aura ma wata wanda ta fi wannan kuma idan ka girmama ta ran da za a rabu aka yi rabuwan Allah da annabi a gidan man kai sa sai a baka wata ba sai an fita a gidan ba amma da uwa ka ubanka to wannan uban yana da dangi mai yiwa duk wanda ya ba yawar sai ce yar wajen wani ma ba su rabu rabuwan arziki ba kar ku ba yar ku kar ku ba yar ku yar wajen wani ma ba ya rabuwan arziki da yi ba to kaga ka jawa kanka ya mun za ka saki yarinya ba haka gidan sai ka ɗauke ta ka daga ta guje bayan ta gama ida a gidanka ku je gurin babanta ku zauna baba ina wuni lafiya ina gajiya da wance ne muka ga wance da mijinta ne suka zo tare da mijin ne sai a sa ta a cikin gida a zauna in baka mai da ita ba kenan kana zaure kana zaune iyar da zo ta gaida kai baban ya gaida kai sai a yi shiru a ce da lafiya kwayo kuka zo da wani baba ka san komai na Allah yana da iyaka ni tsakanina da wance san barka Allah ya masa albarka wallahi nace ga laifinta na yi ba dai to me ya faru dai yake iya kunni iya kunni za ta yi wala tsakani na dai da san barka to wani abin ne dai a shi aure na da kake gani yana da iyaka kamar mutum ne mai rai la ilaha illallah muhammadu in ji dai ba rabuwa aka yi ba sai ta hiro ka ce ta ki bayani ke ma wallahi malam baba malam dai yanzu dai wani dai ga ya sake ni ila ilaha illallah muhammadun rasulullah ya sake ki yace ya sake ni wallahi ya sake ikon Allah sai kai shi to wani ne ta mace a ni tsakani na da wanke sai san barka Allah ne da ya kaddara ba abin da ranci ne dai sai mu gode wa Allah wannan lamari daga Allah ne ai hakuri babu komai sai ka ce to ga dan wannan kuma a bata ta dan ya zabarci naira dubu ashirin da na bata ga kai da yanku kuma in kun ga ban zo da wuri ba kar ku damu saboda ina dan zazzarcewa ta unguwar ana gani na to sai a ce ko zan mai da ita kuma na mata a ralo shi yasa zan daga kafa amma dai wani abun alkhairi na aika aka mata kafin ta yi miji kuma da za ta daura wuri a neme ne mun ma mu shiga cikin jama'a har za a daura wuri da ni tsakanina da ita san barka kuma na mata addu'a na alkhairi to aka yi haka da ita kuma sai Allah ya kaddara ta riga ka aure aka ce wanda ta samu mun kara ku sai kaji ranar litinin za a daura aure don gaji za a daura aure ran litinin ko ba a gaya ma ba kai maza sai kai azama tun da dai auren mu nan alhamdulillah litinin ba zauren suke bayar to ba sai ka je gidan kai ba kana zuwa sai a danga da dare da wani ai tsohon mijin ne ai kaza kaza ne kace ana zuwa gurin ɗaura aure a gwamnati ina wale ga hinan miji ya zo ya zo sai o gaisa ku je to Allah ya sanya alkhairi fa ni ne tsawon mijinta ba ba abin da na tsakani na da ita sai alkhairi kuma ni da kai mun zama dan uwa shi yasa ko ba ne ne ni ba na shigo wallahi ni ma na zo ne ce murna a ɗaura aure ai addu'a da kai kai mun sabiya to ba da Allah ya sanya alkhairi ni ma kamun addu'a Allah ya ba wata amin addu'a ta alkhairi ana fara kuma an gama ba fita za ka yi maka koma gidan salamu alaikum ana cikin hidiman nan kai ma ka yi daga wanda ba su ganka wasu sai la hawla wala quwwata illa billah ka duk in ka ji ma ka dan kawo da kunnen ka haka ka dinga wani dan za su yi ta zargin ka sai a ce wancan tana nan wane ne zo to me ya kawo shi ko miji bayan ta yi miji kar da ya bata mana abin ya zo yi kar da ya kaza kaza ba wannan ba duk kana ji sai kai shiru sai salamu alaikum wani kai ne ka zo lafiya iyaye na zo daura aure ne ma wallahi da ni aka tare aka yi ina muku fatan alkhairi Allah ya sanya alkhairi tsakanin mu da wancan san barka Allah ya zauna da ita a gidan mijinta to madalla bayan nan da magana a babu gida nan kuma wai dai saboda na zo kusan na zo sai ka dace haka ake a rabu da lafiya eh amma da uwa ka ubanka ba zai jawo alkhairi ba
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم mazaje alaihin na daraja su mazaje su suke da daraja kan matan su falila da annil haqi fil haqi eh su suke da falala min wujubi dati na wajibi ne mace ta bi mijinta liban sako saboda abin da namiji zai dauka ya bata na sadaki wani baki da ciyarwa shi yasa duk lokacin da aka yi rigima tsakanin yarka da wanda yake auren yarka ka daina cewa yarka tana da gaskiya ko tana da gaskiya ka dinga ba miji hakuri ne wani ai hakuri Hmm, wance ai hakuri kai Allah ya ba daraja kai kake da haƙƙi a kanta aljannan da yana ƙarƙashin ƙafanka iya ƙwai ke ki bi mijinki kiwa Allah kiwa annabi ni baban kiwa ne in kina so na shiga aljanna ki bi mijinki baba ga abin da ya mana ce ki bari ko me ya miki ke ce baki da gaskiya ki haƙuri ki nune ne ki yi zaman aure ki bi mijinki ai miji shi ne daraja ba ki ga mijin naki ya rufa mana asiri yanzu idan ya sako ki kiwa mai gidan nan ya zame wance ga uwarki nan ga kanwarki ga yayarki ya zanyi ka kira ya ce bawan Allah kai hakuri da Allah ai hakuri a zauna da mu mu kace maka walin rijali alaihin na daraja wani ayin yace ai mazaje su suke da daraja a kansu wallahu ubangiji azizun mabuwaye ne fi mulki ya mulki sa hakimin Allah gwani ne fi ma dabbar wa cikin abin da yake jujjuyawa li kalbi ga halitta sa baki daya الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان Al-talabu tadaliqu alladhi yuraji ba'dahu kaga shigan da za a yi ruji a bayan sa marrata ne ai talata ne idan mutum ya saki mace shiga ɗaya za a yi rujiya shika na biyu ma akwai rujiya biyun sakin da rikewa fa alai kuma gare ku in saki wannan ku rike su ba da hu bayan zabi an turaji wannan idan ka saki matarsa sau ɗaya kamar da ita in ka sake ta sau biyu nan gaba za ka rike ta ka rike ta da daraja in kamar da ita ku zauna ku yi wa juna na siya wance ina son ki amma ga na igiyar mu na aure uku wance biyun ya tsinke saura ɗaya dan haka yi shika ɗaya haka yi shika biyu dole sai an yi nan ta yi nan ba akwai dalili ai in kana so ka gwada zan gwada maka ka je guga ka nemi guga a rijiya ka nemi igiya mai tafka uku ka ji ko in ɗaya tsinke saura nawa to zai ebo ma ruwa amma biyun ya tsinke ɗayan ma ina zai kare tsinke wannan igiyan da aka tafka sau uku wannan biyun ya tsinke wannan ɗayan ya ja ri- ruwa a rijiya ai ma ɗayan abin da ya samu biyun sai ya same shi eh shi yasa ba a zo da in har ya kai biyan ba ku tsaya ku yi da gaske wance ga ina zake ki sau daya wannan lamarin sunna ne kuma na kara miki sau biyu wance mi hakuri mana ni da ke sauran mu fa igiya daya fa wance ya kamata mu gane laifin nan a gurin waye ke kuma gida kai ne da laifi to ki ga mun mana na gyara me laifi na ne kana da tsama na biyu kuma kana da tsananin kihi ya ce to wancan ban yi kihin ki ba kihin wa zan yi ba ta ga yadda ke san tsananiya ga ki gwanin kyau in kina tafiya ta baya sai ga kin fi kyau in kin juya min gaba ko sai in ganki kina tafiya kina direwa samban samban to ba dole ne kishin ki ba maganar kishi ki kyale ne to kar ka tsananta da yawa ha wa zai ga mace irin ke bari ne ke kuma karki abin da raina bai bace to karki fita ke kuma tunda na ji wannan nawa ne ke kuma gana ke to ni din gwan mai laifi na ne ke laifin ki rahin lalle ne kullum na ba sai yanzu kafan ki fari fat kamar kafar kaza wannan shi yake ba ta mare ba ma wannan kai yau mace kafa fari namiji kafa fari wa zai sha'awan wani amma wanda da zan zo ganki kin yi lalle kin yi dungulmi kawai ki yayi baki lukui kin shafa mai yana kyalli yanzu na sace ki ai da ma kafa ake saki to sai rike kafan ki da daraja yanzu ki duba hannun ki wance kamar wanda kika sa toka yanzu a nan ya ce gani amma yanzu hannun ki yana majajir yana lalle yana kanshi ke ki dinga kwalliya ke ki dinga ado to ai kai ma da matsalan ka to me matsala na to sutura daga shekara sai sutura ba komai yanzu duk wata zan yi kokari in nema miki wasu dai dan ingila ko dan kwadebuwa na saya miki sai ka kawo turmi kaje ni ma maganan dogon lokaci da zan ja sutura zan kawo miki ke kuma ki dinga yin lalle kina burushi ni ma ina sha'awar ki to dan abin nan zaka sayo tsire-tsiren na a tsire na tsire na sai kuma sai ka fiye mata tsire tana ji shi kenan nan gaba kuma zama sai ya gyaru wannan matar ta kan kasa kawaran da wani aura hiran nan ne yake bikinsa ya samu amarya yanzu na sai ka gagadarwa da wasu yarinya karama ka je ka gadarwa wani ka zo kana sayan wahala eh wani daga ya karɓi matar ga malam sai ka zama ta zama kyakkyawa dama da yin wasa kai da kar ka saki eh mummunan wani sabo ne a gurin wani yawwa haka ma masu magana suka faɗa ka rike kayanka da daraja in Allah ya baka abu kar kai da wasa ka daina sha'awar na layi wannan na layin ma ka aura kamar naka ne duk matar da zai tana da kyau a layi dama ba aure ta bane amma idan ta yi wa gidanka wannan sha'awar babu dama a layi tana tare da shedan to yi yasa ku dinga kula ku daina garajen aure don Allah har ka saki mace shake ɗaya har saki biyu nan gaba kuma ya zama saki uku kuma Allah ya raba ka da ita ya za ka yi ka zo kuma ƙarshen da ku yi zaman haram ka ji kuma daga saki uku kuma Allah ya jirrabe ka da santa in kun zo na duk ɗan da kuka haifa ya zama shege duk wancan da kuka ya zama zina in baka saki kayan ka ba ba wani ne ya sakar maka ba ka da wannan bacin ran to a dinga kiyayewa a dinga yi wa yara gargadi a daina maganganu da Allah wanda zai zama na shika nan gaba a yi haƙuri nan gaba Allah ya baka mace wani ma neman mace yake bai samu ba ido rufe mala a yi nan a yi nan a yi nan a yi ta kashe kuɗi malam hankali da a tashi wani ma Allah ya nema bai bayi ba kai ka samu kake wasa da naka wala kar kai da wasa idan ka je ka game da wasu masu majahulul halin Allah mun tuba yanzu auren ma ba su ya fita ganka ka ce da yau ma ba na son auren ba in ba ka game da sadakan kirki ba to tun da ka game da sadakan kirki sun dau ya sun baka ka tattala kayanka karye kayanka da daraja eh karye kayanka da daraja wani zargin ka game da shi ne za ka yi da auren ma yanzu kai ka tare ka wuri yar yar dan boko malam kana almajiri ya fara gallaza ma aya ba ka yi ga uku ba nan gaba auren ma da za ka ja fita a ranka sai sai ka zo gidan malam ko kuma matar ta zo gida ya ce me kawo ki mijin ke ce wake magana mijin ki mijin ki mutum ne mutum ne abin da bai da sana'a ba shi da aikin yi duk kun gane mana nauyi da kai da ke da shi da kai kai kin je kin gane mana nauyi kin kin yi mana asara kin yi mana asara karatun ki ya zama na banza na banza duk kuɗin da muka yi miki ya zama asara kin je kin aure almajir gai baya sana'a haka za a dinga gaya ma fa ka ji abin ba malam kamar yarinya ma ka san ka haƙura da ita da abin da ka fara gidan ko ba gwananta to kuma Allah ya baka yar almajiri almajiri kai dan almajiri almajiri a siye ya rubu kuma ka saki kayanka ba a wasa ai shi yasa ake cewa in yarinya karama mutum ya saka ce wannan waya sake ta ce sauta kai wawa yi mana yi mana wani wawa ne mara hankali wallahi eh yayi sake wawa in ba haka ba a aura ma yarinya ko ya kara goma ba je maka sake ta haihuwanta ɗaya ko wannan sautar mai kuke cewa ba sautar ka wawa wawa mara hankali ya sake ta wallahi mai hankali ya sake ta ne ba zai yi ba to ya za sai kai kafa kafa da matar ka amma sai sake ɗaya sake biyu ba wani dalili ka sake ta yarinyar da ma yanzu nan ma tukun za ta fara haihuwa ka sake ta kuma shi kenan kuma ka je kana lalame lalame ai yasa ake cewa wani ya sake sautar ga wawa to ka gani sai a dinga a dinga hankali ku dinga girmama aure aure a dalilin aure ne ko aka same shi eh dan ranka ya bace ka daina cewa raina ya bace ka ce na sake shi shika dubu wani ma zai ce shika dubu na miki to wannan magana da kuke yi bai dace ba Allah agun Allah ba Allah ba zai barka baya akwai izgilanci a magana in mutum ya baka ya baka lissafa nan gaba matsayin babanka fa yake yan uwansa in yarinyar tana da yayo ko kanne naka lissafa a matsayin yayinka suke ka kula in aure ba dan darajar aure ba mace ya ci gadon namiji gayi sai danginka ne zai ci gadon amma mace sai ta ci gadon ka ka kula da wannan tsarin idan mace ta baka ya fa uwar yarinyar ba ka dauka ma zai mahaifiyar ka fa take ba iyar ka ce ba za ka ji kana iya saboda su kuma wanda ya auri yar ku fa an mutum ya dauki yar ku fa ya aura ba ku dauki a mutum iya ta ku fa dan ku ne fa shi ma shi ma dan ku ne ya kamata a dinga gyara amma dinga kula muna kafa kafa mun lokacin zamani nan gaba abin duk zai zama ba daraja ana maganganu an saki matan ma ana ta zama ba san an sake ba ka ga yawancin yaran ka kalli halin sa halin shegu ana da auren an faɗin maganar da ma ya kai matsayin shiga ba san an saka ba ko ka ce banza ko ki ce shegiya ko yar banza ko munafuka duk irin wannan dai abubuwan a kiyaye su da Allah eh a kiyaye su ko ba ni ba ke ko ba ke ba ni duk a kiyaye su da Allah Allah ya gane da mu tunda mu dan musulmi ne fa in sakum bi ma'ruf law tasrihum bi ihsan in za ku in za ku rike su ku rike su bi marufin da kyakkyawan hali aw tasrihum ko in za ku fike su irsali wannan bi ihsan ku sake su da kyautatawa wala yahillu lahu ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يكافا ألا يقيما حدود الله wala yahillu lakum bi ahli ta gare ku ai wal azwaji ya kuma zaji an ta ku zuwa ce ku riki min ma ataytu muhun ina abin da ku ba su min al muhuri daga sadaki shi an wani abu idza dalaktu muhun yayin da suka fike kuka fike to illa an yakafa sai dai kuna jin tsoro a zaujani ma'aura guda biyu Allah ya kima hududillahi ba za a tsaye da iyakokin Allah ba la ya ti ha bi ma haddahu ba za su zo da abin da aka iyakance lahu ma gare su min al-huquqi na haƙoƙi wa fi qirati ya kafa din bil bila lil maf'ul Allah ya kima badali ne ijmalu min damir wa quriya bil fawqani min al-bilaini ga ayyuka guda biyu idan kun ce kun sake su karkace da mace ta biya ka abin da ka bata bayan haka eh ko sadaki nawa ka ba matarka ko miliyan ɗaya ne in ka sake ta kuma shikenan ka bar mata kar ka nemi wani abu kayan ɗaki kuma dama wannan da muke yi su gado su katifa dama wannan ba haƙƙin miji bane ba ma uba yi abin nan ba haƙƙin uba bane miji ne zai wa matarsa ya kamata in ka sake da wai ka ce ki ban kaya na a nan ba mutunci ko baka girmama kanka ba ka je ka zauna wancan sadaki nawa na baki ne mai gida miliyan ɗaya ne to a bar sadakin mana ba sai na karba ba rabon mu ne dai ni ne kai Allah ya kawo bayan na ma da wani alkhairin ka danyi abin da ranta zai bari kuma in ka tashi kai da gidansu ba wai da kayan za ka ɗauka kai su ba in ka kai ta kafin a je in bayan an je za a kawo kayan duk abin da ka san ka haɗa mata ba ka haɗa mata ka ce ga wannan kuma ki je ki ajiye kayan ki don Allah amma ka saki mace ku kwanta da ita har ta haifar ma da wai daga baya wai ka zo ka ce a biya ka kuɗin ka yanzu haka ake yi amma ba rigai da ba dalili ita matar ce ta ce ni ba zan zauna da wala ba ni ba zan zauna da mai gidan nan ba me dalili ka ce ta ce kuɗin sansa ne ba na yi a ce to da kin san da hakan kika aure shi na sani to yanzu ba a ni wallahi ba na son zama da shi to wannan akwai abin da a shari'a yake kiransa da fidawa sai a ce to kin fanshi kanki da sadakin da ya baki fanshi kanki wannan fida sai a ce an ɗaura mata fida an dubu ɗari ka baka ta ɗau dubu ɗari ta baka ta baka alƙali ya rubuta takarda ya bata wannan ke kika ki zama amma Allah ya kawo rabuwa ka ce a biya ka sadakin ka nan ba gaskiya kuma ba yadda za a yi ka mutunta kanka saboda wata za ka nema abin da ka yi a nan gidan fa shi zai a haifar fa a can gidan kana niyan auren za a ji a faɗa a ce wane na ji wani zai aure yarku ba auren ba fa ka san fa mu ya fikiyar mu fa wallahi ya aka kai la hawla wala quwwata wannan wannan mun ga wani mugun mutum duk ilahirin abin da muka yi masa wallahi mun biya shi hatta sa sahani buta ma ba ba bai ba sai da mutanen sa ahan eh wallahi wallahi wannan mugu ne ba wallahi mu da shi Allah ya isa da aka faɗa ka ga wahe gari ka zo sai a ce da yarinya kar ta fita ayi ayi ka tura wali ma ya ayi cewa ne yarinya na namu mu baba na zamu aure da ita ba kai hakuri wanda ne kuma to me ne banan ba za ku in ba ku da kayan gado za mu ce a ba mu yi niyya bane kurin to akwai magana an yi kulle kulle ne kai baka sani ba kai hakuri an yi kulle kulle to in kana da hankali sai ka aika masu hankali su je su tambayo in ka tayi ban san samu ne mace za ka aika mai dan daraja sai ta je gidan salamu alaikum lafiya amin alaikum salam wance iya wance ke ce kika zo ina wuni lafiya ina gajiya in mai hankali ce wani firan za ta ɗauka kowa da kun ji daɗin ku na ga ga abinci kuna dafa za mu nana na yunwa da ƙirwa hakan nan ana nan kuma abinci a wadace yara kuma suna cikin nema to madalla madalla sannan Allah mu gode wa Allah fa sai a ɗan ɗau firan duniya kan an jima ce ni wani na ji labarin wance za ki aure da yake kowa da ne yake nema ko da wani bayani ne ce a mun ba za mu bashi ba mun fasa to in tana da hankali ba sai ta fada rami ba ta ce ni ma na san ba za a bashi ba saboda na san akwai abin da suka rabu da wancan an gaya mana ba ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya wannan tsohuwar sai ta ji ma bayani eh to wance kuma kina ganin ba sharri bane abin da aka farfada dan nan kuwa wane ne fa ya bada a yi bincike ku gani sai da yawa yar ku ce za ta fada gidan arziki yanzu za ka zo ka muka hasada ashe yi amma dai ki tambaya hankali ki ji hakan haka ne in haka ne hakura to in sharri aka ma wannan tsohuwar za ta warware nan da nan ko za ka ji an ce to yazo dai ya duba amma fa idan halinka ne fa ba zai warware ba an tambaya ki haka ne ki Allah ne ya taimake mu in ta dawo sai da ce wance yar gidan wannan nan da kake nema da Allah kai hakuri ke yi wance na turo ki ki je ki gyara min lamari ki sai ne hakuri ai ke da a'a ka ci gaba da yi to nan gaba wanda bai ji gari ba ya ji ba in ka maza shi kenan ta shiru a iyali ka yi ta tura kuɗi wata ran ka zo kunan sai ka ji ta yi fita ran da ma ka maza dama uwa da ita ya ce ɗaya ita yarinya ce za ta zo ne ne ka zo gona kar ka sake zuwa gona ni ba na son ka ni ba na son ka karan sake ganin ka kofar gidan mu sai kira tsananta dan iska zai ce kai dan iska na gan ka na zan buge ka fa nan ba gidan baban ka bane karan ka na ganin ka sai ka bari me ya jawo ka ga haka halanka ne ja ma wannan abin da ka gana ma halanka ne da alkhairi kai ai alkhairin za ka gani ko amma daga ce a biya ka an biya ka an ka nuna musu to kai ma ga ka zo abin ya baka wahala Allah ya gane da mu.
Illa an ya kafa Allah ya kima hududallah.
Illa an ya kafa sai da idan ana jin tsoro ma'aura guda biyu. Allah ya kima hududallah ba za sai da iyakokin Allah ba fa in kibtu.
Fa in kibtum Allah ya kima hududallah fala junaha alaihima fi mabtadat bi.
Fa in kibtum idan kuna jin tsoro Allah ya kima hududallah ba za sai da iyakokin Allah ba. su mazajen nan kuma irin mazajen nan ne aka aure mana mutum ne ya aure yarinya mana sai sati bai je gurin ta ba kullum ka gani a motarsa ya sa wata karo a gaban motarsa eh zai dinga sa karo a gaban motarsa a'a in an zo gida an zauna sai magana wasu mata ya sai a buga waya wata wance kaza yaya kira ina ne gaba ɗaya rayuwar baya kan iyalinsa sai matan banza nan matan banza ta tare nan ta tare to ita matar kuma dama baban da mutumin kirki ne ba ta zama wannan layin ba dole sai magana mai gida ni na aure ka ya kuma ni na ga ka dau layi ne sai mu'amala kake da matan banza na layi ni ba a gidanmu ban san wannan ba yaya ba zan yi mu'amala da su ba dama matan da da na san su ai na san su kafin na aure ki ke kaɗai ne mace kafin nan ba na san su ba a'a in aure za ka yi ka aura na yarda ka aura mu zauna da fita amma ga dinga bin mata a layi kaman kai ni a gidanmu ba hore ni da haka babana kowa ya ba ni cewa nake wane ne na yarda amma kai kuma bayan ka hore ni irin wannan to gaskiya zan kira wali na gaya masa ta kira wali ya gaya masa aka ce wane eh matarka ta ce fa kana biye biye biye mata ya ce ai na sani dama ka fa na aure ta ma ni har kana nake kuma dan na aure ta zan fada to yi ne waliyin da kuma maza sai kai kara ya ce to wance yarinyar nan za mu raba ka da ita ka faɗa abin da kai ke na sadaki za mu biya saboda halinka ba irin halinta ba ne ba yadda za a gyara mace kyakkyawa da wanda yake fasikanci su zauna a biya kuɗinsa in an biya shi ya sake ta kuma sai a koma a roƙi Allah Allah ya bata miji na gari idan kuma Allah ya sa matan ne ya ka aura da ka aure matan ba namijin ba ne ita matan taka al'adanta gaba ɗaya na 'yan boko ne kana zuwa gidanka sai ka ga an sa wani namiji a gidanka kai ke ya haka wance da wannan kilafimin ɗina ne ayi kada muka yi makaranta da yi ya zan yi na rabu da yi makarantar mu ɗaya da yi na boko to ko amma makarantar ku ɗaya ajin ku ɗaya ni na auren ki kuma kiya samun ƙato namiji to me zai yi ba abin da wai ba abin da kake tsammani fa za a yi ba kurin zama ne za mu yi dan kaga ya rungume ni ko na rungume ni wannan ba wani abu yi waye waye to yanzu wannan sai ka je ka sami uban ka ce to da ka je a yi ƙara ka ce gaskiya ni a mai mun sadaki na tafi ƙarfi na ba zan iya ba to wannan kuma dole a biya ka kai ka nema a biya ka kuma sai a je a hada ta da wanda take so sai ta aura shine Allah yuki ma tasniya ne hududul lahi iyakokin Allah to fala juna alaihima babu laifi fi mabta dabi kowanne a ban shi kansa ko a bansar masa da dukiyarsa a sake ko kuma shi da kansa ma ya nema a biya ya dukiyarsa ya kula da ita nafsu amin almali ta ban shi kanta da dukiya lai laka domin miji ya sake ta ai la haraja alal zawji babu laifi ga miji fi aka zai cikin rukun wannan wala da waje ko matan fi bazal ya ta dauku dan ta bai ita ba sai nemi wani miji tilka tilka hududullahi fala tataduha kal mazkurati ala ahkamul mazkurati wanta nan hukunce hukunce da muke ambata mu Allah ya ce hududullahi wannan dai su ne iyakoki na Allah fala ta ta duwa ku daina ketare iyakokin Allah wa man yata ومن يتعد حدود الله فأولئك هم wa man الظالمون yata'adda duk wanda ya ketare hududullahi iyakokin Allah fa ulai kun ga wayannan kuma zalimin su ne junan azaliman bayi to ma tsaya iya nan ko da ɗaya da rabi yayi ina yaro na wanda komanda an ba gaban lida ya gana ne gaban lida ya gana gaban lida ya gana an ba su ko sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilas a karanci fatiha kafa uku godiya ga ubangiji a karanci bismillah da kulhuwa kafa uku jama'a karanci fatiha kafa bakwai duk bakin da suka zo ziyara da naku bukatan da namu duk Allah ya biya mana li'ila fi kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana hijabi kursiyu kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana hijabi a hada da fatiha da salatul fatiha